أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وترون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسمع وأسلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da wannan tafsiri na Qur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan masallaci wanda mun kwana a cikin wannan sura ta surta safati kuma waɗannan ayoyi waɗanda azarin bai karanta a yanzu a jiya ma an karanta su to amma sai ba a samu damar fassara su ba to shi yasa aka sake dawa da su a yanzu wanda Allah madaukin sarki yake karanta mana kisar annabi annabi Ilyasu alaihi salatu wassalamu wanda a jiya mun ji karatun shi irin yadda kissa ta shi ta zo yadda malamai malaman tafsiri suka kawo kisoshin nasu ta wurare daban-daban irin abubuwan da suka faru da kuma aiko shi da aka yi zuwa ga yanayin mutanen da aka aiko shi duka dai a jiya mun karanta waɗannan shi sa kuma karanta kissa a dunkule domin idan aka ji kissa a dunkule shi zai sa a in an karanta ayoyi duk abin da aka fassara mutum zai fahimci da aka rusa wanda kamar da muka faɗa annabi Ilyasu alaihi salatu wassalam shine wanda wasu malaman suke cewa ake ce ma annabi Idrisu amma dai an ce dai annabi Idris daban yake shi ma daban yake da haka kowanne daban-daban suke to shine Allah mu dauke sarki zai gaya mana watan shi annabi Ilyasu din anan wanda Allah yake cewa inna Ilyasa yace lalle hakika annabi Ilyasu laminal mursalina yana daga cikin manzanni wanda wanda Ilyasu saboda kasancewar cewa wasu na cewa shi Ilyasu din shi daga cikin annabi Idris shi yasa akwai wata qira'a ta Abdullah bin Mas'ud daga cikin sahabbai wanda shi abin da yake cewa wa inna Idrisa laminal mursalina malama to inna Ilyasu din saboda haka akwai bisa ga wannan shi yasa ake cewa da ma wasu dauka cewa shi yake cikin Idris haka akwai akwai qira'a da aka da hakan nan shi ne wa'in da iliyasa hakika annabi iliyasu lamin al-mursali ne yana daga cikin manzanni wanda an ce shi matsayin a ɗa yake ga ɗan uwan annabi haruna annabi haruna wanda ɗan wani musa ɗin nan sannan allah maɗaukin sarki kuma ya aiko shi ne kuma yadda muka faɗa a jiya ga mutanen shi da a garin da ake ce ma ba'ala bakka sunan garin nasu kenan wanda Allah ya koshe zuwa gare su din to shine Allah yake cewa in qala da qaumihi lokacin da ka ambaci lokacin da yake ce wa mutanen shi yake ce masu ala tattaquna shi me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba wanda mun karanta kun san cewa ah, mutanen garin suna da wani gunki wanda shi sarkin garin yana daga cikin kafiran wanda da farko sai ya yi imani da annabi Ilyasu din kuma daga baya sai ya kafirci Ah, to yana da wani gunki babba wanda gunkin yana da fuska har guda hudu ma yana da mutane da suka mai hidima sun kai mutum 400 masu yin hidima ga shi wannan gunkin wanda duk suka kula da al'amura ne kuma shi dan yana shiga a cikin shi yana yi masu magana wanda idan ya magana sai su dauka kamar gunkin ne kai masu magana da matsayin kamar Allah ne yake magana kenan to shine sai suna jin kamar cewa ai shine yake masu magana to shine sai Allah ya aiko shi yake ce mutane shi me yasa ba za ku yi tsoron Allah ba ta yanda za ku watan bauta ma Allah madaukakin sarki ku babbautan waɗannan gumaka da kuke hukunci wannan gunki da kuke bauta ma shi ne ala tattakuna me yasa ba za ku yi tsoron Allah ba yanzu shi kenan a ta da'una ba'alan za ku rika bautar wannan gunkin naku don sunan gunki kenan ba'alu a shi yasa ake cewa daga sunan na shirke ce mashi ba'ala ba kaɗin to shi ne yake ce masu a ta da'una ba'alan yanzu za ku rika bauta ma wannan gunki naku na ba'alu an ci kuma da zinari an kai shi kasa haka suke yi sai a yi gunki wani da zinari wani da azurfa wani da duwatsuna wani kuma da icci haka ne za ka same su ne daban-daban kowanne da irin kalar wanda suke ina shi din wanda shi ya ja mutanen mushrikan maka suke tambayar manzo Allah sallama cewa ya gaya masu wai shi nashi Allah nami ne tunda sun gana su kuma kan wanda suke suna ganin cewa waɗannan suna yi da zinari da azurfa da sauransu to suka tambaye wai shi Allah na manzo Allah shi kuma da me yake shi ko su abin suka dauka dole ne aka ce ga wani Allah to dole a san ko da me an kai shi shi yasa Allah yake ce musu ai ka gaya musu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad saboda haka shi Allah sai dai a san shi da sifofi ne ba dai a san shi da wata wai ganga ta jiki ba Allah ba da ganga jiki irin yadda halitta suke da jiki saboda haka shi ne nake ce wasu a tadawuna ba'alan yanzu za ku rika bauta ma wannan gunkin naku mai suna ba'alu din nan wa tazaruna ahsanal khaliqina sai ku bar mafi kyawun wata mafi kyautatawa wajen halitta aka ce abin da yasa aka ce ahsanul khaliqina saboda kasancewar wasu ai su ma suna yin halitta ko amma sai dai ba irin ta Allah ba saboda haka za a yin halitta mai wata sifofi daban-daban amma dai ba irin halitta ta Allah madaukakin sarki ba tunda shi Allah zai yi halitta da kashi da jini da tsoka da komai amma sauran halitta don masu wasu kire-kire da sauran abubuwa da aka yi na zamani ba za su iya ba kuma shi Allah madaukakin sarki ya tashi halitta yana busa mata rayuwa wanda wannan rayuwa tana da shi ya za ta tashi ta sai duk inda suke bukata za ta yi tafiya duk inda take bukata ba tare da watan wani sai wani ya sarrafa ta ba wanda a yanzu in an kera wani kere-kere motoci ko jirage ko menene sai wani mutum ya shiga ya sarrafa su sannan amma shi halitta ta Allah ba sai an sarrafa ba ko irin jirage da zaka ji ana cewa ana kera jirage a zamanance waɗanda ba su da matuƙi ciki amma ai matuƙi yana nan ƙasa tun da ta kwamfuta ake sarrafa su kaga da har yanzu haka to shi ubangiji wurin sarki ya tashi halitta zai yi ta ne ba tare da sai wani ya sarrafa ta ba a yi mata magana ta jiya ita ma ta yi magana a jiya a yi mata magana ta gane abin da ake nufi shi ma wannan hadisi ta yi magana kuma a gane abin ta ke nufi kuma ta motsa da kanta ta yi tafiya ta ci abinci da kanta kuma ta haihu da kanta duka to a shi yasa aka ci ahsanul khaliqi da din ba wai ana nufin wai wani yana yin halitta ba irin wanda Allah bai ba a'a abin da ake nufi wai ko da akwai wani wanda ya kai to shi halittar Allah ita ce kyakkyawa don shi kan kusa rayuwa shi ko sauran masu halitta ba su ke kusa rayuwa ga halittar da suke da shi yasa yace wata daruna kuna barin ahsanul khaliqina wanda yake shine mafi kyawuta ta halitta a wajen halitta don haka fala ta abudu da ba ku wata mashi sai ce ku sani Allahu rabbukum shi Allah din nan shine ubangijin ku wa rabbu abaikum al awwalina kuma shine ubangijin uwayen ku na farko waɗanda ba ku din batun daga uwayen ku da kakannin ku baki daya to shi wannan ubangijin ruhin sarki wanda nake kira ku zuwa ku wata mashi duk shi ya halicce su gaba daya wanda duka mafi yawanci wannan amsa ita ce zaka ji duk wani manzo in zai ba mutanen shi amsa ta sifar Allah haka yake gaya musu cewa Allah madaukakin sarki shine ubangijin watan ubangijin ku ubangijin dukkanin halitta baki daya wanda mun shakarta cewa ko fir'auna haka nan annabi Musa ba shi wannan amsa shi ma da yake tambaye shi wa marabul alamin haka yake gaya musu cewa ai rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minina rabbukum wa rabbu abaikum al awwalina duka haka yake gaya musu cewa ubangijinku ku na yanzu kenan kuma ubangijin uwayenku na farko din da shi ne Allah ya ce Allahu rabbukum wa rabbu alaikum al-awwal har shi annabi Ilyasu yake gaya ma waɗannan mutanen nashi amma sai Allah baraki suke ce fa kadzabuhu sai sun ka ƙaryata shi fa innahum haqiqa su waɗannan kafiran wanda suna kafirci ba annabi Ilyasu la muhdaruna yace wallahi za a halarta da su a cikin wuta wai ma'ana dukkan su baki daya za a sa su cikin wuta a kona su da azaba tunda sun ka kafirci ma annabin Allah wanda Allah baraki suke ya aiko zuwa gare su din sai ce illa ibadallahi al-mukhlasina sai dai banda bayan Allah waɗanda suke masu wata wasu tsarkaka ko waɗanda Allah ya tsarkake kamar da muka sha faɗa al-mukhlasina da yawan lamarin wasari sama shine watan a waɗanda Allah ya tsarkake da kai ne wanda ba su iya safa ma Allah kamar irin manzanni kenan waɗanda an masu shine mukhlasina da yawan lamarin wasari sama mukhlisina da yawan lamarin wasari ƙasa kuma shine waɗanda suke yin kokari da kansu wajen yin aikata ayyuka na ƙwarai da kuma nisanta abin da Allah ya hana din daidai bakin kokarinsu to su ne kace mukhlisina to shine Allah yake cewa watan za a halarta da su cikin azaba illa ibadallahi almukhlasina sai dai banda bayan Allah waɗanda Allah ya tsalkake su kan waɗannan ba su cikin azaba da za a mata can kafirai din Allah ya ce wa tarakana alaihi mun ba kyakkyawan ambato ga shi annabi Ilyasu fil akhirin a cikin mutanen ƙarshe sai zama wanda zai faɗe shi ma sai ya ce mai alaihi salamu Allah ce salamun aminci ya tabbata minna daga gare mu ala ali yasin bisa ga iyalan gidan yasin domin shi annabi Ilyasu din shi yake nufi da yasin din domin zaka samu akwai kira da ke cewa salamun ala ali yasin kuma ana cewa salamun ala ilyasin duka ana karanta da haka aka ce ilyasin din lokaci ta shi watan Ilyasu din ne yasin din ali yasin da aka ce ili yasin da aka ce aka ce aka kamar irin duri sina'a sina'a sai ana cewa kuma wa duri siniyin duk sunan ne duk guda ne ba su da bambanci to aka ce shi ma iri ne ne ali yasin da kuma ili yasin din saboda aka duka shi annabi ilyasu din duka shi ne ake nufi da ali yasin din to shi ne Allah yake cewa wasu kuma suna cewa ali yasin ya aka ce ali yasin ana nufin iyalan gidan manzo Allah kina ke nufi sallallahu alaihi wasallam ah shine salamun ala ilyasin abincin Allah ya tabbata bisa ga shi annabi Ilyasu alayhi salatu wassalamu wanda kamar da muka riga duk mun kanta su a jiya cewa duk azumin Ramadana a baitul miqdasi anan suke haduwa wanda suke da shi da sayyidina Khadir wancan da sulul kadir wanda annabi Musa je yayi karatu gare shi to dukan su a baitul miqdasi anan suka yin azumin da kowace wata shekara da Ramadana sannan kuma a duk aikin hajji suna haduwa wurin aikin hajji kuma shi ma wanda aka ce zuwa kare aikin haji ka san dama ana yin aski bayan an kare to kowa daga cikin su shi kama junan su aski shi annabi Ilyasu zai yama Khadir aski shi ma Khadir ya bashi aski ne amma shi mun karanta a cewa shi annabi Ilyasu a yanzu shi ma duk sama yake kuma yana da sifa ne mai kama da ta malaiku tun lokacin za a dauke shi saboda ga lokacin za a dauke shi zuwa saman kamar yadda na faɗa a cewa na tada wani yaro nashi wanda ake cewa Ali Yasau wannan ya saurin shi ne wanda yake tare da shi annabi iliyasu lokacin da kuma shi annabi iliyasu allah ya bashi wannan umarni na cewa ya je dukkan wata dabba wadda ya gani to kai tsoronta ya hau bisa gare ta kawai ya zo ya haɗu da wannan doki wanda dokin dun na wuta ne da wuta an kai shi lizzami shi da wuta komi da wuta to kuma allah ya ce mai kai ya ji tsoron duk abin da ya gani ya hau shi kawai shi kenan to shine lokacin da ya hau shi sai aka yi sama da shi ya to lokacin da ya sama sai shi wannan ya sabu yake ce mashi to yanzu menene ne abinda za ka umarta ta da shi ya tun daga shi za ka tafi kamar ni matsayin yana yaro gari shi kenan sai aka ci sai jefo mashi da wani a mayafi na shi wai ma'ana shi ne wannan mayafin da jefo mai yana nufin shi ne matsayin halifa ta cikin banu isra'ila kenan to shi ne shi wannan ya sabu din sai Allah ya aiko shi zuwa ga su da banu isra'ila sai kuma aka yi sa'a shi kuma ga banu isra'ila suka yi imani da shi ya to shi ne wannan yaro nashi din al-yasab din to wannan shi ne kamar da muka faɗa da cewa dai suna haɗuwa da shi da annabi shi annabi Ilyasu da shi da shi sai da na kadar din wanda aka ce kuma bayan sun haɗu a lokacin da za su za su rabu a za su yi ban kwana kenan suna yin ban kwana da waɗansu kalmomi da suke yi na na matsayin kamar tasbihi irin bismillah ma sha Allah la yasuqul khayr illa Allah bismillah ma sha Allah la yasriqu su'a illa Allah bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillah ma sha Allah la hawla wala quwwata illa billah duka dai su Imam Al-Qurtubi sun kawo wannan ne maganganun da sauran malaman tafsiri cewa haka suke rabuwa da waɗannan kalmomin a lokacin da za su rabu din to wannan shine shi annabi Ilyas na Allah kishin salamun ala Ilyasin ko kuma ali yasin amincin Allah ya tabbata bisa ga iyalan gidan wata shi annabi Ilyas din alaihi salatu wassalam Allah ce inna haka lalle mu kazalika haka nan ne kamata zai lahu kamar yadda muka saka ma annabi Ilyas haka nan ne najzil muhsinina muke saka ma dukkan wani mai kyautatawa wanda duk inda aka ji Allah yana faɗin kalmar inna ba wai yana nufin cewa wai tare da shi da wani da suke yin aikin ba a'a malam balaga suna ce mishi nunul azmati nunu ne wanda yake na girma wanda ai ba wai Allah madaukakin sarki wanda yake shine a mafi girma da daukaka bisa ga duk wata halitta ba ai kora sarki zaka ji yana magana ko gobe ka aura da kyau gani in zaka zo fada wani sarki in zai magana ya ci yayi wani abu zaka cewa jewa zai mun yi wani abu kaza kuma shine yayi yawa to duk inda sarki zaka haka suka yi to balle Allah madaukakin sarki don haka in ka ji Allah ya ce inna mu din bayan nufin wai wani taimaka mai sun kai tare ba a'a irin su inna anzalnahu inna duk inda inna inna da yake ba yana nufin wai da shi da wani sun kawo sun kai ba a ma'ana nuna asabacin na girma ne na isa to Allah ce inna mu kazalika najzil musinina haka nan muke saka masu kyautatawa wanda kuma malamai suna cewa duk irin wannan ayat da Allah yake cewa kazalika najzil musinina wai yana gwada cewa har gobe kenan Allah bai rufe duk wani watan mutum da yake mai daraja ba Allah bai rufe daukan mutane ya ba su mukami da matsayi ba har gobe duk wanda zai yi aiki na kwarai da ibada da sauran duk ayyuka ko maza ko mata to har gobe Allah bai rufe ba yana nan yana daukar mutane ya ba su matsayi da daraja a gare shi shi yasa yake cewa inna kazalika najzil muhsin da haka ko gobe mutai kyauta da shi ma shi ma ya shiga cikin waɗannan mutane waɗanda Allah zai ba wannan sakamakon da kyautatawa din shine inna kazalika najzil muhsinina mu haka muke saka ma masu kyautatawa innahu haqiqa shi annabi Ilyasu min ibadina almu'minina yana daga cikin bayan mummune na kwarai ba ma mummune ɗaya ba manzanni ma gaba ɗaya ko yawwa tun da kaga duk annabi da kaga san akwai annabi daban manzo daban ko mumini daban shi ma in an ka ce wannan manzo ne to duk ya tattar waɗancan abubuwan gaba ɗaya an kan mutane amma mutum in an ka ce annabi ne shi ba manzo ba ne to bai kai ga mukamin na manzanci ba kenan in kuma an ka ce wannan mumini ne ba annabi ba ne kaga bai kai annabi ba balle ya kai manzo shi manzo ma'anar manzo shine wanda Allah ya aiko zuwa ga wasu cewa ya kira su cewa su wata ma Allah manzo kenan shi ko wanda annabi kullum ba manzo ba shine wanda annabi ne shi amma shi kadai san annabi ne shi ya ko ba a ce ya kira kowa ba shi kenan kuma yana na annabi amma dai ba manzo bane shi ya to shine manzo daban kuma annabi daban kowanne daga cikin su kuma Allah ya ce duk daban daban suke wani ya fi wani daraja cikin su zaka ji yana cewa in ana magana da su annabawa din wala qad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din yace mun fi bi da sashi su annabawa bisa ga tashi kenan annabawa waɗanda ba manzanni ba kenan in ma manzannin ne su ma ci haka nan wadda tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'dhin su ma su ma cikin su an fifita sashin su bisa ga tashi to shine a nan kaga ba magana a ce mishi mu'mini ba a yana daga cikin manzannin Allah madaukin sarki shi annabi da yasu din innahu min ibadil mu'minin
wa inna lutan laminal mursalin إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا بالغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون
wannan kuma yanzu Allah ku dauki zaki zakar ta mana isar annabi lu shi kuma alayhi salatu wassalamu wanda kamar da muka faɗa da ma annabawa ne guda bakwai za a faɗa a cikin wannan sura din saboda haka annabi lu shi kuma wato suna da alaka da shi da annabi Ibrahima sannan kuma zamani guda an kai su da shiya domin kowanne daga cikinsu shi an aiko shi ne zuwa ga wani gari da ake ce magarin sadum shi annabi ya annabi lutsin sadum sannan ba su da nisa da shi da annabi ibrahima wanda kamar da aka sani ko can kowane annabi Allah yana aiko shi ne zuwa ga mutanen shi kowanne zuwa ga mutane ne kawai Allah yake aiko shi ba zuwa ga duniya gaba ɗaya ba wannan zuwa ga duniya gaba ɗaya sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah yake aiko duniya baki ɗaya shi yanzu zaka ji Allah yana faɗa ko na annabi wala qad arsalna nuha ila qaumihi ma ya kushi zuwa ga mutanen shi wa ila adin akharun hudan adawa su ma wani kuma su da musu annabi hudu wa ila samuda akharun salihan samuda su ma aiko su da musu annabi salihu haka kowane sai da ce dan uwansu dan uwansu ne wai ma'ana shi ne sai ka zo dan kabilar su shine aka aiko amma shi kuma zalla su duniya gaba ɗaya sannan yake cewa ma arsalnaka illa ka fatan linnasi bashiran wa nadhira ai mu aiko ka ba sai ka zama duk duniya gaba ɗaya ga kowa da kowa saboda ka sai zama shi manzanci na manzan sallama ya shafi kowa da mutane da aljaru baki daya har mala'iku ma ai sun ce ko mala'ika shi da shugaban su baki daya da yake cewa ya ji Allah ko suke na faɗa cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sai yake tambaya sai manzo Allah yake tambaya shi mala'ika Jibril yace to wai da Allah ya ce ni ya aiko ni don zama rahama ga talikai gaba ɗaya to yan ka ce alamina duk abun da ba Allah ba shi yake ce ma alamin kaga kowace halitta ta shiga kenan tun daga mutane da aljanu da kowa da kowa to sai manzo Allah yake tambaye shi malaika jibril shi yanzu da Allah ya ce ya aiko ni matsayin rahama ga duk halittar duniya gaba ɗaya yanzu har da kai kai ma jibrilu ya ce ai kwarai da gaske har da shi ya saboda shi tun da Allah yake aiko shi zuwa ga manzanni ya kawo wahayi bai taɓa samun garanti na cewa zai kyakkyawan ƙarshe ba sai da aka fara aiko shi zuwa ga manzan sallam ya ce sai gashi Allah yana faɗa cewa watan mala'ika jibril shi ya tafi shi muɗa'in samma aminin shi mala'ika jibril shi ne wanda ke amintacce wanda shi ya saukar da wanda littafi zuwa gare ka kuma shi abun bi ne can cikin mala'iku kuma shi amintacce ne to tun da ji Allah ya ce mashi amintacce ya san ya samu aminci kenan ba shi ba samu azaba abin da yasa su mala'iku suka suka kima tsoro saboda ai sun yi zamani tare da shedan kuma tare da shedan suke wata Allah can da amma sai ga shedan kashi yayi karkon kihi go to shi yasa su ma suke gurin haka ne ko an san karkon kihi a haito da cikin ruwan sanyi a fara cikin ruwan zafi na mai yawwa kaga shi da karfin kifi to Allah kare to kaga irin na shi da yayi to shine shi yasa kaga su ma suna jin tsoron kar hakan ta faru gare su to duk irin wannan ibada da suka yi da komi to amma kaga mala'iku kenan ma shugaban su wannan mala'ika jibril ba yace to shi sai sannan ya samu tabbas ya gano cewa lalle zai ki kyawun kashi ba zai yi irin da shi ba to Allah ya sa ma ba ki kyawun kashi to shi yasa sai ya zama zala shine Allah yake aika wa jibril gaba daya annabi lulu ya aiko shi zuwa ga mutanen garin sadum kuma wannan mutane su ne waɗanda ba su da aiki sai luwaɗi suke aikatawa wanda mutanen gari da baƙi da wadawa haka suke ne wannan shi ne babban ɗabi'a su annabi ya yi iyayi ne ya yi ya yi amma ina har ma cewa suka yi a suna gaggawa yamin maganganu da sauransu wanda a wani lokaci ma san da a lokacin da don zai ƙarshe ne da ya duk iya abin da zai masu da duk irin wa'azin da zai masu ka ƙin imani to ƙarshe sai Allah ya aiko da mala'iku waɗanda za su halakar da mutanen nashi lokacin da aka aiko waɗannan mala'iku to sai suka fara biyowa gidan annabi ibrahim ne kamar da muka faɗa cewa ko can ba su da nisa farin shi da annabi ibrahim ne to sai so suka biyo gidan annabi ibrahim annabi ibrahim suna zuwa to sai kuma ya saukar da su ya ba su ya ɗauko ɗan maraƙi ya yanke masu yan masu ne ya fata abinci da komai ƙarshe amma kuma sai ba su ci ba annabi ibrahim shi kuma sai ya samu damuwa ya ga gashi yayi baki ya karrama su kana yin baki a cika yake wasu na maraki amma kuma sun kishi kaga akwai damuwa ko kaji kan yake yana sai kaji baka jabi ba yawa to balle in dai ba ko kana so amma abin ka sani ba yawa to shi ne to balle kaga na maraki to saboda haka a sai musu ci ba sai samu damuwa kwarai da gaske kamar yadda su majin tsoron mika faruwa haka sai suka ce mashi ai kai kai tsoro ai su mala'iku ne ba mutane bane su ba kuma Allah ya aiko su ne su su halakar da mutanen na annabi ruwan ga da zama karanta yanzu to shine matar shi tana tsaye a lokacin sai ta yi dariya saboda jin daɗin za a halakar da waɗannan kafin ɗin to shine sai aka mata albishir za a ba ta ɗa to shine aka mata albishir za ta samu ɗa wanda ga shi ta tsoha take cewa yanzu a alidu wa ana ajuzun wa haza ba a shaykha yanzu ni zan haihu kuma ga ni na tsufa kuma ga miji na shi ma ya tsufa tunda an ce ga lokacin shi ya kai shekara ta inda wani abu ita kuma ta kai shekara ta mani kuma yanzu za a haihuwa fari don allah ya gwada cikin iko da haihuwa farko ce za su yi a yanzu in kuma to wannan shi ne wanda suka zo a suka yi haka din aka ainihin watan a suka ce to aka mai wani albishir bayan a mai albishir na cewa za su ainihin halakar da mutanen annabi rudu ne to shi ne karshe suka wuce gidan annabi rudu ne da suka zo dama ko can cikin siffan mutane suka zo kuma siffan mutanen ma kyakkyawan mutane tun da dama da mutum suna da kiɗa suna zama da siffa irin ta mutane amma su ba su yin siffa da mummunar kama ba aljanu da ne karkita su karkita su zama da mummunar kama mara kyau haka amma su mala'iku in za su yi rikida da sifa ta mutane da kyakkyawar sifa suke zuwa shi yasa kaga mala'ika jibril zai zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ne a cikin sifar dahiyatul kalbi wani balarabe ne kyakkyawa haka wannan sai suka zuwa haka cikin sifa mai kyau suna zuwa wajen annabi lutu yana ganin su duk sai da ya baci abin da bata mai da shi ko saboda yanzu ya san mutane ne yanzu za su zo suna gani ne kawai sai ga suka taso suka zo suna zuwa suna ta irin abin da suka yi ta gama su da yana ta neman abin da za su yi abin da suke din su daina yana ce mazo mana ga ƴaƴan su aura mana kaza kaza suka ce ai ka san mu ba mu da wata bukata da ƴaƴanka saboda haka ai kai ka samu da muke nufi ya tayi yanda zai da su amma ina su kuma mutane mala'ikun suna gefe suna kallon abin da annabi da ke tayi yana ta fama da suwa gasu ku ta tafi wala tuhzuni fi lafi kan ku ta a cikin baki na haka yake ta musu amma karshe dai suka ce sam ba su rena ba sai suka ce ma annabi lutu a kyale su ai mu manzannin ubangijin ka ne kyale su kawai to shikenan aka kyale su sai suka taso suna tun karo waɗannan bakin sai mala'ika guda daga cikin su sai ya busa iska hakan ga busa musu yana busa haka yana take sai fuskar su ta shafe yadda ka san ƙeya wuya baya haka nan gaban fuskar ta zama ba a ganin ijiya ballai hanci ko baki to haka aka yi wasu shi nan kamin a tashi halakawa maki nan an gani wannan a wannan farashin yanka da yanka kan yawa kamin a yi kira ne to saboda haka sannan aka basu dama ko can lokacin da Allah ya sa za a halakar da su ko can da a ba aka ci za a halakar da su to saboda haka shine kamin lokaci ne aka basu wannan to sannan sai lokacin da asuba din ta yi sannan sai aka aka sa aka dauki shi garin nasu yadda ka san za a juya waina haka haka na aka yi magana na sun sabin wanda mala'ika ya ɗauke shi wanda aka ce aka daga shi sama sai da su kansu mala'ikun da a sama ba suna jin kukan zakarun da a cikin gari saboda sama aka yi da shiya sannan sai aka juya sama ta koma ƙasa aka keke gari haka shi ke haka aka yi hanyar zuwurin yana nan a wannan gari inda aka yi su sai dai wurin ya zama wata ƙorama haka kuma wurin wari ya kai haka har yanzu yana nan wurin to haka su ƙarshen abin da aka musu kenan mutane annabi nuhu to shine na Allah zai gaya mana kasata su kuma shine Allah yake cewa a wa inna ludan lalle hakika annabi nuhu lamin al-mursalina yana daga cikin manzanni in najjaynahu yace ka ambata lokacin da muka tsirar da shi wa ahlahu da shi da iyalan shi ajma'ina baki daya illa ajuzan sai dai banda wannan tsohuwar masu shikina ita kan fil ghabirina tana cikin waɗanda sun kawanzu a cikin azaba sun madamar nan akarina sannan muka halakar da sauran nasu sauran kafin baki daya nan da aka ce iznajje na ruwa halahu ajma'ina iyalan nashi da ake nufi yana da yaya guda biyu ne mata su ake nufi din ita mata tashi da yake da ita ake haɗa kai duk abin da ake ma annabi lokacin da cutarwa din da kafiran tare ita ake yi saboda ita yana take masu shine a da annabi lokacin da ya baki ita ta haɗa baki da suwa take kokarin sanar da su cewa an yi baki din domin abin ta nuna musu cewa cewa duk lokacin da sun kaga kamar inda razali kenan duk sanda sun haga hayaki yana tashi gidan annabi ruhu an yi baki saboda haka wanda an yi baki sai ta kunna wuta ka gane sai su ga hayaki da sun ga hayaki na tashi to alama ce ta ayi baki ne in kuma da daddare ne kaga da an kunna wuta da sun ga hasken wuta to su zo akwai baki gidan annabi ruhu tare da ita akai sai da abin da akai to shi yasa ita tana daga cikin wanda aka halaka shi yasa kaga can ayoyin da muka gabata can surun da suka wuce duka abinda Allah yake cewa in an ka hita don an ce wa shi annabi lut din ya hita ya bangare da daddare don da asuba za a halakar da su gudu to lokacin da yayi ya hita din ya basu ya bangare da ya fita sai Allah ya ce amma kada wanda ya wayo cikin ku sai Allah ya ce amma sai mata kai ta kadai ita kam za ta wayo ita za ta yi amma dai za ta wayo suna daga cikin wanda za a hita din a halakar din to shi kinan da yasa aka yi tana amma dai ana tafiya lokacin da wannan musibar za ta auko kansu sai ta wayo in tana wayo kawai sai an kaɗe ki da shi kinan baki daya su kuma su alamu da kawai shi ba da su ba da su bin ba to wannan iyalan nashi da ake nufi wato shine ƴaƴan shi guda biyu wannan shi yasa kaga Allah yake faɗa ko daraballahu masalan Allah yake cewa ya buga misali ga mu'minai ko yake cewa imra'atu nuhin wa imra'atu lutin kana ta تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا yake cewa Allah baka misali ga mutane domin ya auna ita mace yanzu in tana auren wani mutum babba mai daraja a wajen Allah to gar ta dauka za ta rika yin abin da ta ga dama na sabon Allah kuma shike na ta sha haka bane ba dan mi saboda an yi annabawan Allah annabi Nuhu da annabi Lutu dukkan su suna da mata amma suka zama mutanen banza kuma ƙarshe dukkan su aka halakar da su duk din wuta ne kaga za a ta lahira za a laba annabi Lutu da annabi Nuhu sun yi aljanna su kuma sun yi wuta wani don mai danjan kunne ga sauran matan duniya gaba daya kar mace dauka tana aure wani mutumin kirki wani babban mutumin kirki mai daraja wajen Allah saboda haka za ta rika aikata abin take so na sabon Allah da komai tana ganin ai sai ta shiga aljanna saboda shi ya to ba haka lamarin yake ba sai in ta yi aikin kwarai ne sai dan yin aikin nata bai kai da daraja a kai ta inda aljanna ta yi ba to sai a mata promotion marmakin aljanna kalamat ita sai a kai ta shingira nashi ne tunda kaga in yayi ta aiki na kwarai ita kuma ta yi aikin kwarai amma ba ta cin mashi ba to abin da za a yi da shi tafi ake cewa kusan za a yi ceto a lahira kala-kala da ceton da za a yi na mutanen da tun farko ba za a kai wuta da su ba da ceton da za a yi na waɗanda an ci a kai su wuta da sai a mana bai cece su sallallahu salama da ceton da waɗanda har sai an kai su wuta sannan a haikar da su ba sannan aka ce kai ceton ma har da promotion akwai shine wanda kana wannan gidan karami sanadiyar kana dan wani yana da daraja shi kuma a wajen Allah kai ba kai aiki na kware amma sai dai baka cin bai ba kai kana cikin aljanna ta ka karawa to sai a yi ba promotion a ɗauki ka daga nan da sai a yi sama da kai can inda yake din ko mace misali tana auren miji ta yi aiki na ƙwarai amma sai dai bata kai gari shi ba ita kaga in ka'ira za a bi aljanna ta bata kai ga tashi ba kenan to saboda haka marmakin aji ta nan ƙasa to sai a yi sama da ita sai a kai ta inda yake din to wannan duka shi ne abin da zai faru kenan kuma sai Allah ya buga misali har yanzu matar fir'auna shi ma wanda ga fir'auna shi ne babba yana daga cikin jagororin katarin duniya gaba ɗaya tunda ka ji abin da Allah ke faɗa ma adfilu ala fir'auna ashadd al'azaba fir'auna da shi da jama'a tai gaba ɗaya a sa su cikin azaba ta fi kowace tsanani amma da mata ta kuma aljanna ce ka ita ta ma wuce aljanna tunda ita matar annabi Muhammad ce aljanna ne aka aka ga tana sama ta wuce aljanna ke ne ko yau da ya da sai da mare mahaifiyar annabi Isa su ma san manzo Allah ne su su zama a aljanna ne shi da kaji mai shi ne nake cewa ko fawqal jinani ba manzo Allah saboda aljanna shi yake shi yawa to saboda haka to shine a don Allah ya wadaka shi yasa haka ta faru to shi yasa ka ji cewa illa ajuza sai wannan tsohuwar ma'ana ita ce matar shi annabi rubi din ita kan filgamirina ta kasance a cikin waɗanda suka wanzu a cikin wannan azaba da aka halakar da su da mutanen baki ɗaya din shine sun madammar nan akharina sannan sai mun ka halakar da sauran kafirin na mutane na shi baki ɗaya dukkan su baki ɗaya shi ne suka suka zama tarihi don a garin yanzu kamar da ko zanuwa ba ya wurin balle wasu sun sa gina gida wurin ya zama gari ba zai zama wurin subhanallah ta wanda yake ne mu a sai annabi Allah ya ce wa innakum kuma hakika ku mutanen makka latamurruna alaihim ai kuna wucewa bisa ga alamomin gidajen waɗannan mutanen shine ala atarihim bisa ga alamomin gidajen su wa manazilihim da kuma gidajen nasu din fi asfarikum a cikin tahiyyatahin da kuka yi ai kuna bi kuna ganin ma wurin gashi nan wanda aka halakar da su saboda su mutanen makka in za su yi tafiyar su akwai inda suke kaiwa ta wurin kuma suna ganin waɗannan wurin ai kaga ya ka aya kenan a baka labarin cewa an halakar da mutanen wuri kaza daidai wuri kaza ga garin su naga kuma ka shiga ka gani a ƙasa kaga wurin a iya ka hujja kin da wazi amma dai shirya ta Allah ce in bai gada ba shi da mutum ba Allah ya shirwa ne kaga haka wasu ka mutu kafire ne to Allah ya kiyaye mu to shine yake cewa inda kuma tamuruna alaihi musbihina kuna wucewa gare su musbihina da safe ma'ana wai da safe wabin laili haka nan kuma da dare ma'ana na so ya ci ma kowane lokaci kenan wai shi ma'ana sun tafiya tana kama su bi wurin da safe ko su bi da dare ko su bi da rana to shine musu bi da safe wabin laili haka nan da kuma da rana afala taqiluna me yasa ba za ku yi hankali ba ku gano cewa lalle wajibi ne ku yi imani da Allah kuma ku bauta ma Allah madaukakin sarki sannan ku kiyaye abin da Allah yake hanawa wanda wani iko na Allah shi da kaga manzon sallama wata kowa da wanda an musulmi da wanda ba musulmi ba kowa da kowa ya samu albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi domin dukkan annaba da suka gabata sai ka isko kowane annabi ko ce kowane manzo jama'a tai akwai wani laifi da suke aikatawa wanda ba daidai ba sanadiyar wannan laifin sai Allah ya halakar da su ba sanadiyar wannan laifin sai Allah ya halakar da su haka suke kaga yanzu misali irin mutanen annabi Nuhu saboda suna aikata wannan aikin na luwaɗi an ka halakar da su ba amma al'umma manzo sallama cikin su kaga masu aikata suna nan da yawa amma Allah bai halakar da su ba saboda albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mutanen annabi shu'aibu Allah ya halakar da su ne su kuma saboda suna tawaye ma'auni su kuma an ka halakar da su ba al'umma manzo sallama su ma suna haka amma su ma saboda albarkacin manzo sallama shi yasa ya zama ba a halakar da su ne duka kowanne suka isko al'ummomin da suka gabata kowanne daga cikinsu irin aikin da mutane ne suka aikata aka halakar da suwa al'umma manzara salama su ma suna aikata irin wannan aikin amma saboda alfarma manzara salama shi yasa sai Allah bai halakar da su yasa kaga kafiran makka a lokacin da suka yi izgiri din nan da ba'a suna ga manzara salama ya cewa Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa afdil alaina hijaratan min as-samai aw itina bi azabin alim wai in dai manzancin da na manzo Allah gaskiya ne wai Allah ya yi musu ruwan duwatsu na daga sama halakar da su gaba ɗaya kaji wannan izini amma saboda alfar manzo Allah ba Allah bai halaka sai Allah ke cewa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim to ai Allah bai musu azaba manzo Allah tunda kana cikin su ai kai rahama ne ka san da rahama da azaba ba su haɗuwa kuku dan ba an gida guda bane yawa in ka ga azaba ba rahama wurin in kuma ka ga rahama wurin to ba magana azaba wurin to Allah ya kare mu daga azabar din to wannan shine siyasa sai ya zama a ba halakar da su din ba to kaga duk waɗannan mutane a aikin da suka aikatawa gashi amma ƙarshe Allah ya halakar da su amma al'umma manzon sallama saboda alfalan manzon Allah sallama to sai gashi Allah bai halakar da su su kuma to shine wani dai ya farata kilu me yasa ba za ku yi hankali ba
wa inna yunus lamina al-mursalin idza baqa ila al-fulki al-mashhun فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم ولولا أنه كان من المصبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون
wannan shi can a malar shirwani ya sarar jalla wa annan a nashi tafsir yake cewa can in ka diba waɗancan annabawan annabi nuhu da aka kawo gare shi an faɗi shi aka ce salamun ala nuhin fil alamina annabi ibrahim an ce salamun ala ibrahim sannan annabi musa da harun shi an ce salamun ala musa wa harun kuma an ce salamun ala ali yasin ko kasan mun faɗa ce wasu ce aliya fi yanka ce haka na iyalan gidan maza da kirfi da suwa sai ce to amma nan in ka diba sauran da yanzu da wangaran da mun kai wanda za mu yi yanzu da kuma shi annabi lut da mun kai ai ka gaba a ce salamun ala lut ba shi kuma yawwa shi ma annabi yunus za mu yi yanzu ba a ce salamun ala yunus ba shi ma sai aka ce saboda su ba su cikin ulul azmi shi yasa ba ce musu hakan ba amma ka ga manzo Allah shine shugaban su ai ko annabi ibrahim yana ciki annabi nuhu shi ma akwai malamin suke sashi a cikin shi mutu ɗalibin da rasul din sannan annabi musa kaga yana cikin su shi ma to yace shi yasa aka ce masu salamun din amma sunan sai ba a ce salamun ala rudin fil alamin ba saboda haka yanzu kuma za a karanta mana kisar annabi yunusa alaihi salatu wa salam shi kuma annabi yunusa shine aka ce yunus bin matta annabi yunus bin matta kamar yadda muka karanta a jiya cewa mahaifiya tai ita ce sadda annabi Iliyasu mutane ne suna neman za su cutar da shi ya ko su kashe shi ma gaba ɗaya ya je gidanta a cikin ɓuya can wajen kuma ta ba shi kulawa ƙwarai da gaske duk wani abinci da sauran abubuwa ne nisan daidai abin da ake yake bukata da ta ta ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske har tsawon kusan wata shidda wannan bayan an yi haka waɗannan adadi na watanni to sannan Allah mai izini na ya fita daga nan gidan nasu ne ya fita can ya zaga duk inda za a yi misali amma dai sai zan bai dawo cikin gidan mutane nashi ba tunda sun riga sun mai alƙawari na azabtarwa duk sun suna gan shi to sai bai dawo garin ba sai kowa mace sai koma ci a can daji wanda ya zauna wasu ya ci gaba da abubuwan shi wanda yake tafiyar da al'amuran shi a can din wanda a can yake cin irin abin da ya shafi ɗayan itatuwa haka da sauran ganyayyaki haka su yake ci bayan Allah to wannan wanda aka ci gaba da haka to shine sai a ana nan bayan ya batta ya tafi to shi kuma annabi Yunus lokacin yana yaro yana shan nono to sai dai annabi Yunus ya rasu kaga amma ya tara su ai kasan dai daga ganin ta kusan da abu da wata mu'jiza ta annabi Ilyas ba ta ba ta ba ta yaba ta gaskiya ba ko to ai shi Allah ya san manzo ya san annabi da shi a za a yi kashi su yana yaro yawa kaga ne saboda haka za a ƙara bayar da mu'jiza ta shi annabi Ilyas shi yasa to sai ta fita tana neman inda za ta gani shi annabi Ilyas ne dan ta gwada mai ga halin da ake ciki dan ta ya rasu ta zo ta nema ɗan ku sai ta yi sa'a sai ta gani cikin wani a wani kogon dutse ta yake to shi ne sai ta zo ta faɗa mai ɗanta ya rasu saboda haka tana son ya yi mata addu'a Allah ya tayar masa da shi yau annabi ya sai taso ya zo ya isko annabi musu aka ci kuma bayan ya kwana goma sha hudu ma da rasuwa ya taho ya yi alwala ya sallah sannan ya yi addu'a ya roƙi Allah ya tayar mata da shi shi kenan kuma sai Allah ta da shi yawa da ba kwata mutuwa ai ba ba sai ba shi ta gaske ba yawa to kaga yanzu wannan shine kaga amma duk irin waɗannan hudu ko kaji an hudu waɗannan mu'jizatu din na wasu annaba za ka isko manzo Allah biya irin su shi ma yawa su ma duk an yi su kai da gaske manzo Allah shi ma ta ba irin wata tsohuwa ita ma wadda aka ce ɗanta ta yi hijira ta dawo daga ta dawo madina sai dan ta rasu annan gari ta dan nata ko da ya rasu sai ta zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fa ni dai na tai na baro dukka komi nawa da ƴan uwana da komi da komi na dai in dawo ne inda ban zanna cikin bakin ciki ba in dawo inda kake saboda yau jira da addini na musulunci to amma yanzu kuma ga wani bakin ciki ya sami dan dan gashi annan gari na guda kuma gashi Allah ya hashe shi saboda haka manzo Allah ni dai so nake a tayar mana shi yau shi ne aka ce shi kenan ana ce mashi sabit shi kenan sai kawai maza Allah ce shi kenan shi ba sai na aka tace ayi a wallahi sallah sai maza Allah shiga ya tashi kawai shi kenan kaga an wasa mutuwa kenan ko yawa shi kenan kuma ya tashi ya ci gaba da ai aure ko me gero shi kenan yawa duka irin wannan shine to annabi Ilyasu wannan shine abin da ya faro shi annabi Yunusa sannan annabi Yunusa shi ma Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga ainihi shi ma mutanen shi wanda kamar yadda aka sani shi annabi yunusa a lokacin da ya kira mutanen nashi zuwa ga imani yayye da su kashi sai musu imani ba to sai ya gaya masu cewa to in musu yi imani ba lokaci kaza azaba za ta sauka gare su to shikenan lokacin da aka yi haka to amma kamin lokacin ya zo to shi kuma sai ya ce bangare don ga azaba ta isko ciki to dai hita sai je ya hau jirgin ruwa to ga ƙa'ida su waɗannan mutane suna da wata ɗabi'a idan mutum an ka shigo cikin jirgin ruwa ana tafiya in akwai wani wanda adda kamar ya ɗan yi gudu ko ya yi laifi ko wani adda kamar da haka to jirgin ruwan na ko dai tsaya can ya kasa tafiya gaba ɗaya ko kuma ya kama can da shirin kewa da suwa to an ka tafiya ana tafiya cikin ruwa sai ku jirgi ya fara alama cewa akwai wani wanda akwai mai laifi kawai mai laifi ciki to in an ka sun hakan dama ta aka yi ƙuri'a sai a gane wani adalin dole ƙuri'a nan ta fara kai shi a mai laifi to an ka zo an ka yi ƙuri'a ko sai ga annabi wani sa shi a mai fara kai ne wato wai abin da dalili saboda wannan hitar da ya yi kamin Allah ya ba shi umarnin cewa hitar bagare ne wai shi ne kurum an gane ai kaga ba da hibe ne wannan ko tun da dai azaba ce da suka kafirai kuma kaga kowane manzo ai kaga mutane ne kamin azabar ta sauko kaga barin gari ya kai ko to shi amma iya ka abin da ya rage bai jira tukun izini ba Allah ce sai ba shine kurum ba to shine sai aka fada wani kura ta fada kan kai su ku kayyada an kai kura na ta fada kan mutum to da jirgin da yake da duk mutanen gaba ɗaya shi wannan mai lahin shi suka dauke su jiwa cikin rusu wuce sai gaba su kuma to haka suke to saboda haka annabi Yunusa aka ta fada gare shi kin suka dauke annabi Yunusa suka jiwa su suka tafi su subhanallah to shi kenan suna jefa shi kuma sai kifi haɗe shi kuma tunda ka san akwai kifaye ko wanda akwai manyan kifaye waɗanda za ka gani in kana ganin irin waɗanda adda waɗancan manyan ruwan nan irin yadda kifaye suke kaga kifi haka za a tsayawa a tuwa na ta maskari ne da da da gitta ka gani to shi ne to haka an ka zo wannan ƙarshe wannan kifi ya haɗa annabi yunusa da haɗa annabi yunusa amma can shawar da labaru ya kawo a cikin tafsirin shi ya ce amma ko da shi wannan kihi ya haɗa annabi yunusa to allah ya fa gaya mai cewa to kai fa ba matsayin abinci ne muka baka shi ba yawa ne yawa saboda haka matsayin ajiya ce an kaji kurum ko kuma a man aji shi ne matsayin ɗaki gare shi wasu kuma suka ce a man aji shi ne matsayin ya zama masallaci gare shi nan za a yi tasbihi cikin cikin naka ɗin shi ne kaji shi yana faɗa ya cewa bayan ya faɗi darsoshi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin diwani sai ke cewa wa aina duwan min za wa aina kalimuhu wa aina allazi naja wa rajul hurhutu yake cewa ina inda wanda ke ganawa da Allah a duru sina da Musa kenan ina shi ina gaba tsayi sannan ina wannan wanda yake ganawa da Allah wanda cikin cikin kihi shi a masallaci ne ai shi ma bai kai gaba tsayi ba yawa bayan ya fadar jirgin manzo Allah yake magana wai sallallahu alaihi to shi ne sai aka ce zama tsayin masallaci gare shi to a lokacin da sai zan ya shiga cikin cikin kifi kuma sai ya kajin tasbihi na kifayen da a cikin ruwan su ma to shi da shi ma yake la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina shine sai wannan tasbihi karshe bayan abin da ya faru ya faru to sannan sai Allah ya sa shi wannan kifi ya jefar da shi ya aman shi a can bakin ganga a bisa ga fili aka ce amma lokacin da hakan ta faru to ko da an kai haka nan din sai zan jiki ne ya zama danye kamar jariri saboda ya zama cin ciki dan ka ka sani jariri yanzu aka yi shi aka ga jiki ne mai dadi ko to haka ne ya zama shi ma saboda yanzu ya fito da cikin jiki shi ma zama da dan jiki haka to sai Allah ya ce kamar yanzu aka tana ga wannan fa ambatna alaihi shajaratan min yaqini to sai aka fitar mai da wata abun nan da abun nan gashi kubewa ita kabewa wasu kuma su ce kankana amma dai kabewa dai tafi manyan kunnuwa to shine sai aka abin da yasa Allah ya wannan din wai saboda don ta dai mai innuwa ka san ƙasa ƙasa take kuma sannan tana da kunnuwa tana lullube ko ina hakan ga to don ta mai innuwa ka gane kai shara na tunda yanzu ya zama yaro bai iya tashi sai wani wuri jiki ne ya taushi kuma sai Allah ya turo mai da wata barewa tana zuwa inda yake yana shan nono kaga dai jarumta ta zaba shi to shikenan ana yake shan nono nata wanda karshe har lokacin da yayi wanda a jikin nashi ya karfi sannan ya tashi to kuma aka ce a lokacin sai wannan azaba za ta sauka ga mutanen nashi to sai za ta sauko ga mutanen nashi to sai mutanen suna ta neman ina annabi Yunus musu imani baya ba shi ko baya gari sun kai ta nema ne karshe shine aka ce sai sun ka tai wurin wani malami suka ce to yanzu ga abin da yake ciki ya za a yi shine sai ba su wata addu'a su rika kantawa ya hayyu hina la hayya wa ya hayyu hil mauta wa ya hayyu la ilaha illa anta sun ka ta yadda duk shine karshe sai Allah ya yaye masu wannan azabar din da ake cikin ta wanda shi yasa malamai suke cewa kuma wannan addu'a koyaushe ma ana ɗaya amfani da ita eh duk sanda wata musiba aka yi ta fama da ita to ana ɗaya zan ki karanta ta aka gura kafa dubu dubu haka misali ya hayyu hina la hayya wa ya hayyu il mauta wa ya hayyu la ilaha illa anta duk ina abin da ake kowace irin musiba ce dai an gane duka irin abubuwan da aka ta fama da sauransu duka za a iya irin wannan din kafa dubu dubu haka Allah ya ba mu sauƙin dukkan abin da tsananta gare mu to sannan ƙarshe kuma su mutane na annabi Yunusa to shi ne sai Allah ya mai kada shi an ce su din ne wasu kuma sun ce a wani gari ne aka yake shi aka ce sun kai mutum dubu ɗari sun ma fi kai dubu ɗari duk sun kai imani gaba ɗaya duka Allah ya faɗa cewa ba a taɓa yin waɗansu mutane waɗanda wani manzo wanda mutane sun kai imani gaba ɗaya ba sai annabi Yunusa shi kaɗai ne wanda amma duk sauran sai an ta kafe cewa an tarihi mu to shine na annabi yunusa alaihi salatu wassalam shine Allah yake gaya mana cewa wa inna yunusa haqiqa lalle annabi yunusa lamin al-mursalina shi ma yana daga cikin manzanni na Allah madauki sarki wanda Allah ya aiko zuwa ga mutanen nashi iz a lokacin da ya gudu ila al-firqil mash'ul zuwa ga jirgin ruwa dinnan cike da jama'a wannan jirgin ruwa da muka faɗa ya shiga din wannan shine yasa nake tsaya sai mu kanta kissar dunkule don an kai ta a dunkule shi zai sa sai a gane ayoyi ana fasara da an faɗi kasan yadda aka rusa to shine in abaka lokacin da gudu ilil firkin mashhuri zuwa ga jirgin ruwa wanda yake cike da jama'a wajen don ya kauce wadannan mutane kalmar abaka wato shine wanda zai gudu ba tare da izinin shugabanci shine abaka shi saka je in kana ka tumike ko suka dace abdul abiqul ba gudaje ba ko ya wato abiqul to kalmar ce to shine in abaka lokacin da ya gudu ilil firkin mashhuri zuwa ga cikakken jirgin ruwa wanda mutane suke cikin shi sannan sai Allah ce fasahama sai annabi yunusa ya yi ƙuri'a da shi da su sauran mutane a cikin jirgin fakana min al-mudhadina sai ya zama daga cikin waɗanda suka faɗi wai ma'ana sai ya zama shi ƙuri'a ta faɗa kai ne shine wanda za a jefa cikin ruwa shine fakana min al-mudhadina sai ya zama daga cikin wanda aka rinjaya ko kuma wanda ƙuri'a ta faɗa kai shi da haka al-maghdubi da bil ƙuri'a ta hanyar wannan ƙuri'a din fa al-qawmu fil bahri sai sun ka jefa shi a cikin kogi din ana jefa shi falta kama hulhutu sai kifi ya haɗe shi wa huwa mulimun yana abun zargi aka ce yana watan mai zargin kai ne domin ai ba da fiye kuma annabawa ba su aikata abun zargi tsakanin su da Allah madaukakin sarki don dukkan su ma'asumai ne su ba to shine huwa mulimun wato shi yana mai zargin kai shi kuma suka ce a yana abun zargi na amma dai saboda matsayin su da annabawa da ladabi gare su sai dai a ce yana zargin kan nashi din saboda yana ganin cewa ya ba daidai tun da kaji abin da ke cewa subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko kaga yana zargin kai da cewa ya abin da ba daidai ba ya shiga cikin azalimi amma kaga a shi da kai shehu sai yake faɗa nashi tafsirin yace wato shi yin magana ga baki ba ita Allah yake kallo ba a'a yanda hakika na ba yake yace ai kaga can fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanu bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina ina cikin musulmai haka yake cewa shi birana ko sai Allah ce aminal mufsidina dai ina cikin dai mabannata amma annabi Yunus ya ce kuma inni kuntu minaz zalimin shi kuma sai Allah ya ce a minal musbal la anu kan minal musabbihina yana cikin dai musabbihina shi ha yawa to wannan kuma kifi da ake magana wanda ya hade shi ana cewa yana daga cikin wata dabbobin da za su shiga aljanna domin akwai wadansu dabbobin da za su shiga aljanna wanda tsanaki dabbobin da za su shiga aljanna wannan kifin yana ciki kifin wanda ya hada annabi Musa haka nan kifin nan wanda annabi Musa sun kai guzuri da shi ya sarka su yi hadin tare da shi sai da Khadir shi ma yana cikin aljanna sannan akwai burakar burakar na wanda manzo sallama ya hau sannan za a isra da ita ma ya aljanna ce sannan tagowar manzo Allah shi ma sallallahu sallama ita ma ya aljanna ce wannan garin duka in ka diba akwai shi shi ya kawo shi a cikin tafsirin shi sannan mai littafin nusatul majalis shi ma ya kawo shi sannan bayan su kuma su ma akwai irin su abin nan ragon nan na annabi isma'il wanda muka faɗa a kwanan baya shi ma wannan ragon shi ma yana cikin yana janna din wanda asar da annabi ran zai yanka shi din sai an ka kawo mai shiya an ka kawo annabi ya yanki to shi ma wannan ragon yana cikin aljanna din shi ma yawa sannan akwai kuma dan marikin nan an gane wanda marikin annabi ibrahim wanda yanka waje abin shi da sabi wanda muka fida su shi ma na aljanna ne shi ma da yake malakun nan matsayin baki sannan haka nan akwai irin su abin da shafi a watan taguwar na ta annabi salihu shi ma na ƙafi salihu ko ita wani kanta ta arziki na ƙafi lahi fasar wata kulfi a jilahi ina to shi ne na ƙafi lahi ina to ita ma tana daga cikin dabbobin da suke su mai aljanna ɗin waɗanda duka su shiwa ya kawo sashen ne sannan akwai alhuda-huda na annabi suleimanu wanda shi ma kan toshe a shekarun baya shi ma yana daga cikin aljanna haka nan wannan tururuwar wanda ake faɗa shi ma a cikin sotun nan nan ko wata kisa ta annabi Yunus da annabi Sulaiman ita ma tana daga cikin wata abun nan din in ya aljanna kuma tana daga cikin dabbobin na aljanna din sannan akwai kayan ashabul kafi shi ma yana daga cikin su sannan akwai a saniyar nan wanda Allah ya ce bari Isra'ila su yanka inna Allah ya murukum an tazabu al-baqara ita ma tana daga cikin dabbobin da suke aljanna din sannan akwai kuma jakkin nan na uzairu uzairu kasan uzairu daga cikin banu isra'ila ne wanda a lokacin ya zo da zai wucewa a wajen bankin da idasi sai isko gare gaba da ya rubuta duka yake cewa kai annabi yi hadihi Allah ba da mautiha ko ya Allah zai tada wani gari bayan gari duk ya mutu duk ya isko mutanen gari duk sun mutu gaba ɗaya ba an kan duka ya rubuta saboda wani mugun sarki da aka azar da cikin hukuntu na sarki shi ya zo ya wannan yakin duk ya halakar da su ba to shine ba a bata wallahu ya ta amin sai Allah ya kashe shi na wani sai da shekara ɗari can sotul bakar zumo ci wani kisa dai sun ba aka bukar shi sannan sai daga baya bayan shekara ɗari sai Allah ya tayar shi kuma to bayan an tayar shi ne sai Allah yake ce mashi to yanzu ka duba zuwa ga abincinka yana nan lamme ta sanna bai yi komi ba wani shekara ɗari amma abincin da yake tare da shi na guzu ne bai yi komi ba kuma jakin da yake bisa gari shi yana bisa ga jaki ne da wani jaki ne yake shi ma jakin ya mutu shi ma duk ya mutu take gaba ɗaya ya zama ƙasa duk da ƙashi shi kenan sai Allah ce amma ya yi kallon wadda za a tamai da wannan jikin nashi to shi ne sai zuwa tsaya yana kallo ɗin sai ya ga wancan kashi ya tsoho ya haɗu da wancan wancan ya haɗu haka sai ta gani suna haɗuwa nan gaba ne aka samar da jiki ne tashi to shi ne aka ce wannan jikin shi ma na daga cikin waɗannan dabbobin na aljanna ɗin eh mun fata gwar manzo Allah ko ita ma tana ciki to waɗanda sun ina jin za su kai guda goma sha biyu wanda muka faɗa yanzu to an ce shi wannan kifin na annabi Yunusa yana daga cikin su waɗanda suke dabbobin da za su shiga aljanna ɗin to shi ne Allah wadda zirki ke cewa falta kan wani tsoron gwarjimu falawala annahu ba dan dai shi annabi wunusa kana ya kasance min musabbihina daga cikin masu yin tasbihi ba wanda ya kama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina to in bancin da ya zamo yana yin haka to lalle shi ne yake cewa lalabi tafi batnihi da ya zauna a cikin cikin wannan kifi ila yomi bu afuna har zuwa ran za a tayar za a tada halittar ta kiyama kenan wanda wani wuri ya tabbata gare shi kana amma sai ya zama aji shine dan yin tabbiri wani lokaci sannan ya fito fi batin ila yomi bu afuna har zuwa ranar da za a tayar da shi ta kiyama kenan Allah ce fa nabazna hu kashi sai muka fitar da shi ya nabazna hu bil arai wa huwa saqim wa anbatna alayhi قدير وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيد
to shine sai Allah madauki zake ce fa nafaznahu sai muka sa wannan kifi ya jefar da shi annabi Yunusa bil ara'i a can bisa ga fili ma'ana asari kenan aka ce bi wajhil ardi kenan ai bis sahil shine can bakin gaba ta ta wannan ruwa can wannan kifi ya jefar da shi ra wa huwa saqim sai ya zama yana mai raunin jiki sai ya zama baya da karfin jiki kamar yadda muka faɗa din to shine wa ambatna alaihi sai mun ka tsirar gare shi da shajaratan wata bishiya wata iccen yamin ya katsini watan ta ƙwarya ko kuma a ce abin nan ne duma dai ma'ana sai a ce duma ko an kace wanda wani an kace ƙwarya bai sani ba ko sai a ce duma to shi sai Allah ya fitar mashi da wannan tsadon ta zama tara da ƙarin innuwa gare shi shi ne ya katsini din sannan ya ce wa arsalna sai muka aiko shi ila mi'ati alfin zuwa ga mutane sun kai mutum dubu ɗari aw yaziduna kai bari ma sun fi haka nan shi Allah ba mu shakku gare shi ai ko balle a ce ko ɗari ya zama ko a ce Allah bai lissahi ne dan mance dubu ɗari ko a sai aka ce wannan a waɗannan ma'anar tabal shine bal ya ji a bare sun ma hidimin ɗari ɗin yawwa shine ma'ana ɗin a fa'amar dukan sun kai imani baki ɗaya famatta anahum sai mun ka jiyar da su daɗi ila hinin zuwa wani ɗan lokaci sanan ne wanda za su mutu a cikin shi wanda wannan shine bil arai ɗin wanda Allah ya ya fitar da shi ya kuma malamai suka yi magana cewa to cikin wannan cikin kifin da aka fitar da shi shin daidai wani lokaci ne shin rab da kihin haɗe shi ne an ka yi abun ko kore ba haka ba a nan a shi ya yi magana nan kamar da nake shiga wajen da aliko bistahi ya ce min yau mihi daga wannan yinin nashi wanda an ka haɗe shi ɗin au ba da talatati ayyamin dan nan ne maganganu da malamai daban-daban shi ne mana ya kawo suna amma ba da kawo cewa ga kowanne ga wanda ya faɗi shi ɗin ba amma dai ga magana ta farko da ya kawo ya ce radda an ka haɗe shi ɗin ranar ne abu ya faru an ce wannan imamu sha'abi shi ya faɗi haka nan shi kuma da ya ce au ba da talatata ayyamin aka ce bayan ya yi kwana uku ne da haɗewa sannan an ka yi wannan shi ko magana ta muƙatil shi dukkan su magana wannan tabi'ai ne suka fassara abin kuma ya ce au sab'ata ayyamin ko kuma sai bayan wata kwana bakwai ne da haɗe shi an ka yi shi kuma cewa bayan kwana bakwai shi ko a tsaro shi kuma shi faɗi wannan magana ɗin shi kuma cewa yake cewa au ishirin da yawan ko kuma kwana ishirin shi kuma da haku shi kuma shi ya faɗi haka ɗin sannan au arba'in ne shi kuma ce ko kuma kwana arba'in shi kuma watan imamu suddi shi ya faɗi wannan amma shi ne ya kawo su ne ba tare da ya ambaci ga waɗanda suka faɗi amma da dukkanin su ne kowanne daga cikin malamai ne tabi'ai suka faɗi wannan magana ɗin saboda haka muna fatan Allah mana shagora kuma lokaci ya insha Allah zama tsaya nan sai mu sake dawo muna fatan Allah mana shagora inda muka yi daidai Allah ya karɓa muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ta mutu da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah ya bamu dukkan alkhairan da a cikin wannan wata Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata alfarar manzon Allah sallallahu alaihi kuma an ce akwai dauda wanda ya aiko da sako yana neman addu'a akan abin da ya faru gare shi to mun sani dai shi Allah madaukakin sarki ya san ya san abin da ake ciki to muna fatan Allah ya dawo mashi da abin shi nan da ya kasa Allah ya sa tsananta rabon shi a gargace manzon sallallahu alaihi wasallam da sauran addu'o'i da can za a gudanar insha Allah muna fatan Allah ya karba muna baki daya a yamar jagora sun duka lamar baki daya da sauran dukkanin jama'a da suka halatta wannan wuri da masu sauraron mu na kusa da na nesa baki daya muna fatan Allah ya sa mu tarayya a cikin dukkanin alkhairi da a cikin wannan wuri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله